في أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله أتي قبل كراتم ولتأتي لشرف السنة الإمام البربهاري رحمه الله من كراتم دنغني دا maganganu da aka samu na magabata game da haramcin sauraron ɗan bid'a ko zama a wurinsu ko jin maganarsu ko yin abota da su za mu tafi yake cewa ƙala fudar bin iyadi man a habbasa bid'atin ko fahariyun an yi bidallahu amaluhu yake cewa fudar bin iyadi duk wanda yake ƙaunar wani ɗan bid'a yake san shi ka san mutum ɗan bid'a ne ɗan bid'a da yake nufi bid'a a aqidarsa bid'a a ibada bid'a a mu'amala koman sa ma bid'a ne wai ko mun sha dun bayanan malamai dangane da bid'a din ko shine duk wani ba za a kirkiro dan ayi akasi da abin da manzon Allah ya kawo ko kuma a ɗauko wani ba sa shi a matsayin addini a ce in kai zaka samu lada kuma alhali ba Allah bane yace ayi ba manzon Allah bane yace ayi to duk wanda ya so mai irin wannan aqidar ya tafa akwai yiwuwar Allah zai rusa aiki shi shi kansa da yake kaunar dan bid'a yake alaka da shi lalle akwai yiwuwar duk aikin sa da na alkhairi ma Allah zai rusa shi da haka dai haga mutum ne nisanci abota da dan bid'a ko saboda sa cikin layin fasikawa da kuma yake mutum mahazin jikanci malaka cewa haza wa idin shadidin wannan wani gargadi ne mai tsanani da aka faɗa dangane da alaƙa da kuma ƙaunar ɗan bid'a ya ce kususan idakar bid'a mukaffira ya ce musamman ma in ya zanto bid'a da yake yi shi wannan mutumin da kake ƙaunar tashi bid'a ce mai fidda mutum a musulunci ina da ƙuduri a rayin cewa aƙidar da manzon Allah ya koyar har ya rasu ya bar duniya to shi kuma ya ƙita ya ɗauko wata aƙida daban ta ƙuduri a kan siffar Allah ko zatin Allah ko kuma takar Allah shi ya akasa wannan ina ganin cewa akwai wani da ba Allah ba da yake da hannu a wurin juya duniya ko lamarin duniya ko shi yasa madina ce masa gausi ko ya ce masa shine akwai kwatsubi da autadu da sauransu to duk mai irin wannan aƙidar idan kana ya kai da kana ƙaunarsa a ranka to kai ɗin kanka ba ma shi ba aikinka da kana alkhairi Allah zai iya rusa shi gaba ki da za ka ji hagan narkon azaba ne ko narko na gargaɗi ne cewa kun nisanci alaƙa da mutumin da yake kan bid'a musamman bid'a mai fidda mutum a musulunci duk wanda ke rai cewa akwai wani da yake da hannu a wurin dole lamarin duniya ko ya kawo arziki ko ya yayi talauci ko ya sa in aka ɓata masa rai ya kawo mutane bala'i da annoba ba Allah ba to haga wannan aƙida ta bid'a ce kuma aƙida ce ta kafirci ya fidda mutum a musulunci Allah ka tsare imani ya ce fa innahu qad yastunani yastahafu kalamuhum domin tayi idan yana kaunar yan bid'a zai na ganin cewa ai maganganun su babu laifi a ciki ai ba wani damuwa ai ni a waye nake duk dai addini ne gaba ɗaya dai Allah muke bautawa za ta zama tafiya tare a haɗa kai saboda duk addini ake kowa ya ce shi musulmi ne to za a iya haɗa kai ba gaskiya faɗa ba to wannan abin da ka ɗin ka da shi ka shiga layin masifa kai ma ya ce wa shirkahum da kuma shirkarsu domin wanda yake ne cewa akwai wani mai suna gausi ma'anar gausi shine mai iya mai hannu a wurin juya duniya wanda za a riƙi wani wata alfarma ta hannunsa in aka shiga bala'i za a kira shi shi ya kawo tsauki na ba da kun gane kaga to me wannan kudiri cewa akwai wani ba Allah ba da yake da wannan matsayi ta kafiri ne ya bawa wani dan adam sifar ubangiji saboda asalin yayi musifa ko kawo dauki ko kawo arziki Allah ne kadai ke da kuma sai dauka cewa akwai wani ba Allah ba da yake da wannan alfarmar ko wannan damar kuma yadda da haka yace wa kufrihim da kuma gafirtin su fa ya habu amaluhu to shi ma sai dan to tunda ya yarda yana ganin maganganun su babu laifi a ciki to duk aikin da yayi shi mai kyau din sai Allah ya rusa shi Allah zan gudu ya tsare ya ce wa haza min babu tahzir an ta maka wannan ne a wurin babu gargadi da jin kunni kar ka yadda kai alaka da dan bid'a kar ka kaunace shi a ranka kar ka yi abota da shi kar kana zama a cikin su don tsoron kai ma bala'i da isa farka yace fa ko fal insanu la yu'jab bi nafsihi yace dan adam kada fa ya yadda ya rika jin cewa shi matakin da yake kai ko na ilimi ko na wayewa ko na fahimta a wani harkar rayuwa ko a haka addini shi yanzu ba wani abu da zai rudarsa to kada mutum ya haka kada alfahari da kansa domin za ka iya samun fitina ko jarraba ko ai da yawa daga cikin malaman bid'a sun san cewa abin da sai kiran mutane a kai suke ko maganganu a kansu su sun san cewa ƙarya ne abin kuma kafirci ne amma dan me suke yi saboda neman kuɗi ko neman matsayi ko neman shahara ko na makamancin wannan amma da yawa daga cikin malaman su masu ilimi a cikin su za su san ba da dai bane abin kawai suna neman matsayi ne za su shi a gwamnati za yi alaka da mutane a bashi motoci a kai shi hajji a yi waye da wane ne shi ke sa ya rika bin abu ne ke san zuciya ne amma shi kansa ya san ba da dai yake to haka karka ce kai kana alfahari da kanka da haka dan ka zauna da su kamar ba za ka cutu ba wannan kuskure ne ina fata an gane ina nake yace aw yadullu annahu la ya ta'athar ko mutum ya dauka cewa ai shi ba zai tasirantu da maganganun su ba in dai za ka na zama a cikin su kana alaka da su su ne mutanen ka kullum kullum ka tattauna ta addini to wallahi za ka waye gari kai wani abu na ɗabi'unsu ko aƙidarsu ko ƙudurinsu ko maganganunsu ko mu'amalarsu ka ɗiba ba tare da ka sani saboda ana kwaikwayar halin aboki ko wani mai hikima yake cewa kar ka gaya min kai ɗin wane ne kar ka gaya min suwaye abokananka ina san abokananka to ni zan iya gaya maka kai ɗin waye na ba ta an gane saboda galibi mutum yana da tasiri akan amininsa halin abokin da kuke da kullum kudda suna tare da shi ba ku rabuwa sai bacci ko wani makamanta ka to za ka iya kwaikwayar hali da ɗabi'urin nashi kuma galibi ma idan ba halin ka zo iri ɗaya ba ba ku iya yin abota da mutum ya zama kudda kusa sai kun yi sai kuna da hali iri ɗaya abin da yake so dama kai ma kana san shi abin da yarda da shi dama kai ma kai daga abin ku iri ɗaya har ka zaga za a ce wani kai wani ni ai abin bai ɗaya da shi ba za ka kai ba ku alaƙa mai ƙarfi saboda shi zai ce galibi shi ra'ayin san ya faɗa kuna hira zai ce kaza aka sun naka amma shi wancan galibi ɗabi'unku da halayenku suna zama iri ɗaya to daga ne ku ƙulla abota har kai ma ga matsayin amintaka to ɗan adam yana da tasiri a gurin kwaikwayar ɗabi'u da halaye na amininsa da yake tsaro ko da yaushe yasa ka kalla ka duba da wa za ka yi aminintaka da wa za ka yi abota ta ƙudda ƙudu kuma ta tabbata a hadisi cewa mutane guda biyu daga cikin jinsin mutane guda takwas da manzala faɗa cewa ko bakwai za su ga ƙarƙashin ina da harshen tashin kiyama to akwai mutane guda biyu da suke da suke abota saboda Allah suna alaƙa ne saboda sun gamu ne a gurin addini daga nan suka shaƙu suna gamuwa kullum maganar addini ake magana ne akan sunnar manzon Allah magana ne akan ya za a sa mutane ɗauki akan su fahimci addini to wannan irin alaƙar za ta sa ran tashin kiyama su biyun duka sai a ba su su zauna ƙarshen ido da arshi kuma su ne kaɗai wanda ran tashin kiyama ba za su guje wa junansu ba isa lake to al'akin la'u ko manyan amine guda biyu ran tashin kiyama ba'aduhum adul li ba'din lil muttaqina abokanai za su gari suna gaba da junansu ran tashin kiyama isa lake cewa يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه haka shine alawa'in duniya gaba daya uwa uba mata ƴaƴa wa duk za ku ga gari kowa yana guje dan uwansa amma da suka yi alaka suka yi aminintaka abota akan addini wurin tashin kiyama za su waye gari a matsayin masoya shi yasa ma tabbata a hadisi cewa idan aka shiga aljanna Allah saka mu a cikin su sai Allah tambayan aljanna kun samu duk abin da na muku alƙawari ko sai mu ce ya Allah mun samu insha Allah ko ba ka bane ya Allah mun samu sai wani ya ce shi aljanna babu dadi ya Allah ba dadi me ya faru ya ce ya Allah akwai amini na wane baya aljanna yana wuta haka ni ba ta mun daɗi aljanna sai Allah ce ina malaku su je a ɗauko wannan aminin nashi tunda laifin da ya sa kai cutar ba shirka ba ne ya yi kaba'ir zunum ne ya yi waɗansu abubuwa ne ba su kai shirka ba sai Allah ce a je a ɗauko mar aminin sa da shi aljanna tunda shi sai ya ga aminin da daɗi aljanna shi kuma Allah ya yi waɗan aljanna alƙawarin cewa duk abin da yake so Allah zai ba shi ina ba ta an gane to sai a je ɗauko wancan aminin ta taho da mala'iku ko kamar a ce a gidan fursuna za a fitar da wani bai gama cinye sarƙarsa ba kuma za su fito da shi haka za a je da lauyoyi da wane ne da rubuce-rubuce a zo fito da shi to ƴan uwansa FCA to shi kuma wannan dan me za a fidda shi annaba suka ce ya ce ba annaba bane mala'iku ne ba mala'iku bane qur'ani ne ba qur'ani bane waye to ta ce ta ce wani aminin sa ne ya kokawa Allah cewa bai ganshi aljanna ba zaka shi yace baya da dan aljanna Allah kuma sai a ja dauko mar aminin sa kamar aljanna sai su fushe ku ka ƴan wuta sai famala na min shafi'in wala sadiqin hamid me yasa mu ba mu da wani wani cece mu ya tuno mu a cewa muna cikin wuta ko wani aboki idan kusa ba zai tuno mu ba to kai abokata da yan iska da da tuno ka shi ma na wutar to to da rafa ba zai fudda wani kun gane shi yasa babban abu ne kai abota da mutanen kirki yana jawo rabota a duniya da kuma lahira in kuna duniya za ku yi alaƙa ta ƙaruwa a addini shi yasa wanda Allah ya kwatanta mutumin kirki a matsayin mai tallatirare abota da mutumin kirki kamar abota ne da mai turare in ma bai dangwala maka ji kanshi ba ko kuma ya fesa ba kuma wani sunnar mai turare shine ko da fesa da ya fito zai sai da wani sai ya fesa maka kamar fesa maka ina fata an gane to ko ya fesa maka ba za ka ji ƙanshi haka kawai to shi ne alaƙa da mutumin kirki yasa aka hana ta yin alaƙa kuma da mutumin banza dan zai maka illa a duniyarka da kuma lahirarka to Allah tsare imani yace fal insanu ko bashar dan adam ai mutum ne shi zai iya samun kuskure zai iya samun galadi zai iya samun sauyawar ɗabi'u da halaye zaka daga ce aini na yadda da aqidata na yadda da imani na na yadda da ilimi na da haka ni ko na shiga cikin yan bid'a ba abin da za su mu a tarkai haka tarkai yadda kai tsakanin kai da su kawai haihata haihata in an ga miki tabus a gaisa in ba ga mu kowa ta kansa karka tare gurin su nan da gurin zaman ka su ne abokananka to sai yayi tasiri a cikin tafiyar kai da su Allah tsare mu wace qawlu fudal bin iyad rahimahullah man dalasa ما في بدعة في طريق فجس في طريق غيره yace hatta fi dariki yace kaga anan yana magana ne akan hatta zama tafiya tare da dan bid'a hayya ta hada ku to ba a so sai dai in ya zama labud da kawai laruri ya shiga sai dole kawai sai dole amma in ba haka ba ko tafiya ne akan hanya in ka san mutum dan bid'a ne karki a tafiya da shi ina ta an gane abin da ake ta magana akan nan littafin fa ana magana kan bid'a akan bid'a ta aqida kuna gane ba da muna maulidi ka tafi dan bid'a ba ron karshe ba yana bid'ar aqida ya yarda cewa akwai wani ba Allah ba da yake matsayin gaushi aga dan faira kenan ko to irin wannan ba ron karshe kuna gane dan bid'a kala kala ce akwai wanda ba ta fita mutum a musulunci sai dai ya kai laifi ne a karama ce akwai karama ai wanda ba ta ba ta tutar da dan kai gaisa da shi ba da mabar amma mai aqidar wannan abu zai faɗi ila ce gaushi ko sheshi a gwanin arne ne yi a madadin ya kira Allah fa sai kira wani domin a ran ya da wannan wani da ya kira kowa ne ne zai ba shi agaji cewa ba zai faɗi ba ya manna hotonsa a ɗakin shi ya manna a gida ya manna a mota ya manna a shagonsa da ƙudurin cewa zaman wannan hoton a jikinsa zai saukar masa da albarka kuma zai tunkuɗe masa fushin Allah da bala'i wani ma a bes ɗinsa ake mar hoton sai saka riga a kai ba ga irin wannan su ake nufi karki alaƙa da su ko'ina don shi alaƙarsa bai da Allah ba tunda shi wanda ya rawar ci wani ne daban ba Allah ba ba na baku labari wani zai faɗi bai ce ya ce inna lillahi wa inna ila ibrahima to haka irin wannan za ka alaƙa da shi haka ba za ka alaƙa da shi ba za ka alaƙa da shi ya yarda ne shi to dai gashi nan dai shi ya amince cewa zai kama dauki da agaji haka asalin shirka ke Allah tsare imanin yace hatta fi tariqi idza ra'aita fi tariqi la tadhhab ma'ahu in kaga dan bid'a mai kudiri da aqida ta bid'a kar ka tafi tare da shi mutumin da yake kalakatu ya bayyana ma kirara shi bai da kawai littafi ba a duniya sai ya ce maka shi a fahimtar sai qur'ani kadai duk littafin da qur'ani bai ce kafirci ne ko ka sani kar ka laka shi kawai ta kure dai a gasa a wuce amma zama har a hira addini wannan kuskure ne kai din ma zaka samu sako da zunubi abun Allah domin zaka tunzura shi da faɗa abubuwa na kafirci kuma kai ne ka jaza su ko za ka karkar magana dini shi ku dai wata magana ku da ban ta kama dole sai an yi yace wala go tusahibuhum kada ka yi abota da su fi dariya kan hanya wa fi safari ko a halin bulaguro za ku yi bulaguro mota ɗaya ku sauka a otal ɗaya kamar tafi ajin hajji ko umara daki ɗaya ku sauka da ɗan bidiyo wanda kasan ɗan bidiyo ne a karka da wannan a ka canza daki mana ai kana da yanci in ka je ka sosai ma a canza daki a kana da yanci cikakkiya kuɗin ka ne za ka canza daki amma mota ce ta baka da misali ka shiga mota kai zaman ka saura mutum ɗaya sai ya zo ya shiga haka ba ka fada shi ba amma da za ka yi sai ka yi gim da bakin ka ya danganta da motar da kuma tafiyar ko ba shi ba ne akwai daga cewa kai ka fasa tafiyar ko a tafi kana jiran wani kai tafi ka hawa ta shikenan in kai dan Allah ne Allah zai maka albarka mara adadi amma da ga cewa zaman ka jira wani wata mota zai baka wani matsaloli zaka iya shiga na mazaruri sai ki baka kamar ka alaka da shi in ya kai ka manta da shi ba na taba baku labarin wani dan kalka ta mun mota da shi ba ya tun magana sai na gane ga inda ya sa gaba muna tafiya za mu yi sallar magariba misali kamar a ce a gumal ta kama magariba sai muka ce a bari a zo haɗe da tunda shari'a ta bamu dama mu zo mu haɗa su guda gaba ɗaya sai ce wai Allah ne zai mu bashi muna tare ga ni gashi kawai sai ta Allahu akbar kawai fara sallah a mota eh ya gama sallah sa kuma ya zo ta mu bana ayuwa to malam kana ji kawai na hare wani zai mun bayani akan abin da yadda dai ne kawai na kyare shi yi ta magana ne kina mara magana to haka duk hukumar ma sauka ko kana bacci ne ta masa in ta za ka ce masa me za ka fito da shi na ƙi kula shi har muka zo haɗe da muka yi sallah mu kuma tare muka so wato ku shi ma dai ƙarar magana hilikin magana har dai ya gafiri ya daina magana to haka za ka musu tunda zama laruri an kar ka ce za ka wani bayani mun za ka ta saka shi ne rinkin abin da sabo ne da tunda ka san ga inda ya sa gaba ba zai fahimce ka ba ba za ka fahimce shi ba to me kamata a yi a yi shi kar a yi shi ne abin da haga albar bahari ya bar abin a can bayan ba kumanta ba an hana ta yin musu ko ba ga wani da yan bidiya kar ka yadda kai ya ce na'am yi tsoro da fita domin zama da su ka yi abota ko tafiya tare ko zama abu ɗaya za su tasiri a cikin sha'aninka ya ce fanan ladina ya zahabu na ma muftari asin to ina kuma ga masu zuwa gurin yan bidiya wa yusahibunahum suna abota da su saboda ne hujjacewar adda'awa suke wasu saboda su yi da'awa ne za su shiga cikin 'yan bid'a wai ka shiga cikin su sai ka canja su to ba za ka iya ba za ka iya in ba a iya ba za ka ba ruwanka da su shine zaman lafiya tunda kai ga aqidar ka ka sani kawai ka bayyana wa duniya aqidar ka kowa san kai ne ahlus sunna ne mai bin sunnar manzon Allah shi kuma ya faɗa kansa shi ma a wani abinsa da yake so ko meye ma to a tafi a hakan kawai kada ran kada ya fi zama lafiya amma ka so bari in shiga cikin su dan na musu da'awa to za a waye gari ko ka kai ka ji sun zaka to shi yasa karka shiga cikin su Allah tsare imanin wannan babin ya kare za mu shiga babi na ƙarshen littafin nan gaba ki a kwana a tashi eh yace qala al mu'allif rahimahullahu وقال الفضل بن إياد من أظلم بدعة فقد يعلى على هدم الإسلام ومن تبسم في وجه مبتدعة فقد تخف بما أنزل الله سبحانه وتعالى على محمد صلى الله عليه وسلم ومن تزوج كلمته من مبتدع فقد قطع رحمها ومن تابلت مبتدع فلم يبلغ في سبيل الله من الله حتى يرجع فضل بن إياد a ci gaban jawaban da albarba hadika ta kawowa don a jakunanka dukkan tun da aka magana da farkon babi har zuwa na ƙarshen nan ka kiyaye kan da kai aiki da shi kar ka yi alaƙa da ɗan bid'a yace bari ka dima maganganun manyan malamai akan sharrin zama da dan bid'a yake cewa duk wanda ya girmama dan bid'a ka girmama shi ko to kamar ka taimaka ne akan arushe musulunci kun gane ka san mutum dan tatsina ne ka sani shi ma ya faɗa ba suna faɗa ba ba sa son kunya ai zai ce maka shi dan kaza ne su ɗan abu ƙur'ani zalla ne ya faɗa a duniya to irin wannan in ka zo ka girmama shi to kamar ka taimaka ne akan arushe musulunci ka ba shi girma ba kun gama da shakan hanya ka wani duka ne aka tsa sawan ta ƙure ya an gasa kawai ka fita martama da izzar ka kai ma ka so da izzar ka kawai kar ka fara mara magana shi ya fara ma in kai ka kawai ka hayar shi me ya a ciki babu komai a ciki ba wani abu da zai faru ko ba ka lalace ba tunda ka san da ya sa gaba kuna ganewa yawa to duk wanda ya girmama dan bid'a ka san yana kan faila yana kiran waɗansu a matsayin Allah ya ba su matsayin Allah ya kaskantar da maganganun Allah na manzon Allah ka sani ya shiranta wa duniya ya faɗa kowa shi ne to ba kai ba girmama shi ko an gama kawai a yi kawai gadaga ka tsaya a matsayin sunan ka tsaf ka fito da izir ga kai ma ba wani magana in ya kula ka imam sallama ya babu laifi ka amsa bada amma da kula ka kanka maka share shi saboda shi da burga za kullun a dakwata babban riga da wani katon hirami ya saka alkyabba ya daura rawani ya rika kwagiri ga yan na'u a bayansa an taho sai ta hare shi ya ne baƙi fiya duk ɗaya ne ai zai su ɗaya in shi'a duk ɗaya ne su ai ai duk wanda ba kan sunnar manzon Allah duk abin da yake ai kafirci zaka rantse da Allah cewa duk wanda ya mutu ba a sunnar manzon Allah ba kafiri ne ba kai ka baka da kafara akai shi kuma ya rantse cewa abin da yake kai in ya mutu ba in aka bi nashi kar abu manzon Allah abu nashi kaga ma fita musulunci amma mun muna da yakini cewa duk wanda ya addini ba a sunnar manzon Allah ba da saninsa kafiri ne kafiri ne me ubangiji ya faɗa ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وفي الاخره من الخاسرين duk wanda ya kirawo wani abu ya dauko shi a matsayin addini ba musuluncin da manzon Allah bai da shi ba Allah ba zai karba masa ba ba ma wannan ba ran tashin kiyama ina cikin asararru suwa asararru ɗan wuta shine duk annabawan da Allah ya sa a duniya sai da Allah tara su ya dauki alƙawari da su ya ja musu ya tabbata musu matsayin manzon Allah ya ce ku bani magana ku zo mu yi alkawari idan kuna raye aka turo annabi shine annabi Muhammadu sallallahu za ku yi imani da shi la tu'minan nabi wa sura qala qarfu ala zalikum isri qalu aslam haka suka ce ba suka ce sun yadda duk annaban Allah shi yasa magana da ga Umar dan Khattab ya rike takardar at-taura a yakin Kaibara ya ta karantawa haka ya ga at-taura aka sai dauko na ta karantawa Abubakar na gefen shi sai baka ya kalli umar yana karatu sun kanta a sun kai sai kalli fuskar manzo Allah ka fuskar ta dan sa a baci shi bai sani ba umar bin kaddam sai umar amma baka ta umar kai saurara baka san me kake bane sai umar manzo ta me kake karanta ne sai ya manzo Allah takaddar at-taurati yace haba umar ai a yanzu zaman da ake a duniya law kana musa hayyan wallahi ma wasa'ahu illa tibai matsayin annabi musa inda ransa a yanzu na bayyana to imaninsa ba zai karɓu ba sai ya bi ni ni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba magana a taura ake ba ina fata an gane kuma ne shi yake nuna maka cewa manzon Allah ya faɗa mana ran ƙarshen duniya daga cikin alamar tashin kiyama akwai saukar annabi Isa mu'mine musulmi Allah sun yi imani duk mun yi imani haka zai sauko ya dawo duniya dama shi ba mutuwa ba bar rafa'ahu Allahu ilayhi ko haka Allah faɗa mana Qur'ani ba mutuwa ba zai dawo duniya za a sauke shi a ƙasar Falastin mala'iku sauke shi a wurin in ya dawo zai yi aiki da Qur'ani da kuma hadisan manzon Allah ba da indila zai aiki saboda ka zai yi aiki ne a matsayin hakimi daga cikin hakiman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata an gane wato ne ya ce maka ah to kenan akwai wani annabi bayan manzon Allah ta a ai dama shi an yi shi kafin manzon Allah kuma zai dawo ne ya rayu a duniya manzon Allah ya faɗa mana amma zai yi aiki ne da shari'ar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga abin ya zama daidai kenan to yasa duk wanda yake addini ba addinin sunnar manzan Allah ba kowaye da saninsa kuma yake ba bisa jahilci ba wallahi in ya mutu ya shiga uku wallahi ya shiga uku shi yasa ba ka da mafita a duniya kadai shi ne ka bi manzon Allah sau da kafa sallallahu alaihi wasallam sai ka tsiran tashi kiyama Allah ba mu ikon yin haka da aka yake cewa duk wanda ya girma dan bid'a to kamar ya ce maka yana gurin rushe musulunci domin shi din ai rushe musulunci yake duk wanda yake wani addini ba sunnar manzon Allah ba ai yana rushe abin da manzon Allah ya kawo shi yanzu wanda yake yin fayara da waɗansu aƙidin su daban yana nuna maka ne cewa ai abin da manzon Allah ya kawo ba shi za abu ba a zo abu na malamin sa haka suke faɗa kar a bar na manzon Allah abu na malamin sa haka zai ce maka ina ba ta kun gane kaga shi kullum yana so ya rage manzon Allah mabiya ne shi kuma da sunna kullum so yake ya jawo mutane su zo abu manzon Allah dan a ƙara masa yawan mabiya ba da ba da kuke da shi ba kai kana ginawa su kuma na rushewa to haka ai ba ɗaya bane ai to din waɗannan ko mutumin da ya ce shi bai yarda da komai ba sai Qur'ani haka ai a zahirin suka mun ya ce bai ma yarda da manzon Allah ba kenan to kuma wani gima zaka bashi kan an gamu kawai na ganin ma magana haimar mai bata rabu da shi ya nemi tsarin Allah daga sharrin sa shi a zauna lafiya shi ke to idan ka girma masu yace kamar ka taimaka ne a gun rushe musulunci wa man tabassama fi wajhi mubtadi wanda yake dan bid'a far'a in suka gamu ba mun lalata ka gamu dan uwanka musulmi kamar far'a ma ana daga cikin sadaka ko ka gamu dan uwanka musulmi sai ka yi far'a ai saki fuska ai sallama wa juna sai Allah baka ladan kaman ka yi sadaka to amma in dan bid'a ne mai aqidar bid'a ne in kamar wannan fara'ar to ka samu zunubi shi ba sake mar fuska sai ba wani alaka ta kawai lakum dinukum wal yadi to kawai haka da ku tafi shi ku tafi a haka to kun gane ko yace to duk wanda ya masa dariya masa fara'a masa masa fara'a fa qad istakhaffa bima nalallahu ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam to kamar yayi wasa ne ya rage daraja yayi sako-sako da dukkan abin da Allah ta tsara manzon Allah yi wa dan bid'a far'a ka ja shi a duka to kamar kana kaskantar da abin da manzon Allah karantar a duniya kuma haka ne domin shi ya faɗa wa duniya cewa shi ba ya ƙaunar manzon Allah ai dan bid'a ba ya faɗa da bakin sa bane amma aikin da yake yi ba ya ƙaunar manzon Allah saboda ga abin da manzon Allah ya koyar shi kuma ce maka a'a wannan za a yi kar a yi wancan to saboda ne ƙaunarsa ne baya yi da yana ƙaunarsa ai shi zai bi amma mazala ba abin da bai faɗa fa na addini shi sai ce a duk waɗannan kar abi su a zo abu na malam wane ta mai dalilin ka haka shine bid'a ai ko a komai bid'a a komai sa haka Allah ubangiji ya tsare imani ya ce mun tazawaja kari zawaja ku kari matahu bi mubtadi'in duk wanda ya aurar da yarsa ko kanwarsa ko wata matar da shi ne zai aure da ita sai ya aure da ita ga ɗan bid'a to kamar ya yanke zumuncinta ne kawai ya halaka ta ya bari cewa ta shiga cikin layin kafirci ne kuna gane ba yasa mu Allah ke cewa idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawju in yazo neman aure a gurinku waye wanda kuka yarda da addininsa kaga akidarsa kenan dole aka zo neman aure ka tabbatar shi wannan mai neman auren sawarin saurayi ne ko ba zauri ne me ya kidisa kafin aure aure ce kan a bashi madaman su su yi gira makai kafin an zo neman aure ma daurin aure ka taba neman aure ba za tura ce ga wani tura muna neman auren wunta ba to sai ka bincika me ya kidisa ka yi na wanda muke faɗa kullum ko har wasu sai ganin cewa kamar wai tsarin da muke faɗa wai yayi zafi ko wani makanta idan ba ka riƙe yarka ka ɗauki ɗawainiyarta ba 100% ta ko ba ka na son hirar samari ba ta riga ta saba da saurayi akan titi sun shekara biyu suna soyayya kai baka ma sani ba sai daga baya zo turu sai ka ce a'a ita kuma ta ce ta ce wallahi ta kuma ko shi ko mutuwa ka ga laifin waye laifin ka ne da ka ɗauki ɗawainiyarta gaba ɗaya 100% gidanka akwai tsari ba a fita ta da saninka ba a shiga ta da saninka ina take zuwa kowanka ka sani duk abin take so na duniya na abin da ya shafi rayuwarta ka mata iya arzikin da Allah ya ma kuma ka ga mata cewa duk wanda ya tada ke ce da Allah ji mana to ki ce masa ni yar gidan wane ce ka tura gidanmu ki wuce ka ni ba yake nan ba ko kuma bari in baka lambar babana ka kira shi a waya ba ma sauki ba a ganin daga sai ba zai ki zuwa ba to ba kai haka ba ta saba da mutum tun shaƙu da sauran da shekara hudu shekara biyar har sai da haka ba kuma yanzu aure ka ce wai a wai ta gano ba da kirki sai ka maka rai to yana ka ce anan duk wanda ya aurar da yarsa ko wanda yake walici ya ba da ta ga dan bid'a to kamar ya yanke zumuncin ta ne ma'ana ta halaka shi ya sun yi baran-baran da ita kenan saboda ya cuce ta domin addinin mace yana da alaka da addinin mijinta saboda sunnar mace tana son mutum tana mara biyayya ne ɗari bisa ɗari kuma ko ta fi shekaru in tana son shi ba za ta mara biyayya ne cikakkiya so duk abin da ya faɗa mata ta yadda sai tana son shi to yaran ta ɗan bid'a ne sai ka bata shi sai koya mata bid'anci aqida bid'a sallah bid'a wuridi bid'a komai bid'a kaga me ta shiga layin jahannama kenan to waya mata wannan bala'in kai ne ka mata in za ka saka don neman aure za ka kalli abu guda biyu ne kaɗai aƙidarsa ka tabbatar baya faira baya shi'a baya katsi ne sunna yake bi qur'ani hadisi da kuma maganganun magabata na ƙwarai ba shi bane musulunci su yake bi eh to sai abu na biyu kina ɗabi'unsa za ka iya samun wani duk waɗannan gahi da su yana bin sunna yana bin kaza kaza duk komai amma ɗabi'unsa kuma munana ne mai fushi ne ko mai rowa ne ko mara sana'a ne haka daɗi biyu ne marasa kyau aiko a samu mutum lafiyayye namiji ko ba sana'a lusari kaga mara ɗabi'a da kyau ne to ba za ba shi aure ba tunda manzon Allah gashi sahabi ya zo yana neman wata bazawara manzon Allah ne waliyinta ita in kika gama iddarki ki faɗa mini tace na gama idda ya manzon Allah na samu zawarawa guda biyu da wani da wani kamar ka ce da Zaidu da Amru sai to amma shi wannan Zaidu na farko mutum ne wanda yake mai dukan mata ne mai fushi ne kenan ko kuma suka ce mai yawan bulaguro ne zai ajiye ki ya tafi libya sai shekara bai dawo ba haka ku hatsari yaki eh ya tafi ina ne kuri zai wata shida bai dawo ba haka akwai danja akwai matsala ya ta karki aure shi shi kuma wala na biyu malan amru ya ta fasa ulukul la mana lahu haka ba na faɗa ya ce mutum ne wanda ba da kazar-kazar lusari ne ba neman kuɗi to karatun za a ci ah kawai kawai sai kira a babu abinci ba zai ba ba zai ba yau ai ta yunwa ba mata la haula da rubutu ma suka ce gwara kuɗin rogo haka ga faɗa yunwa ba a mata la haula ma'ana a rubuta la haula ka sha saboda ka ji yunwa ba za ka koshi ba dole sai an baka abinci ka ci to sai ya hana a auri wa'yancan guda biyu saboda ɗabi'unsa akwai matsaloli a ciki kaga dai sahabbai ne haka ƙarfin imani kenan amma akwai kaushi a ɗabi'unsu mazala sai ya hana ta auri sai ta auri usama ita kuma ta ga usama kamar ya mace yaro ta ce usama kuma ce nace ki auri usama sai ta gane cewa umarni mazala ya bata daga ta sau na yadda sai ka ɗaura musu aure ta kuma na samu alherai da yawa abin usama sai zama lafiya kalau saboda zan riga a mata shi to wannan shine musulunci to kai ma matsayin kai na uba ko wakilin uba ko kuma matsayin kai da ka aure da yarinya dole ka san waɗannan abu guda biyu ga wanda zai aure ta in ba ku yi haka ba jin Allah za a samu fita ko fita ta biladi ko fita ta kabir in ba a yi binciken aqidarsa ba da ɗabi'unsa ba za a samu fitina mai yawa a ban ƙasa kuma a cikin muke yanzu ta wani mai sauƙi ne mashi yadda za ka yi za ka iya fitar da kanka wani mai sauƙi ne mai wa ko yana ga kawai kai za ka ɗaura aure ka karrama kai a gaba wai kai da mun aka dawo da kes ai ba kai bane za ka kes yanzu ka an ce kai na da wani an ɗaura an watse to wani abin fara aure ai ba kai za a nemo baban za a nemo kuma to haka ba kai bane alwali kawai wakilci ya baka to wannan ba matsala bane bai ba girmama kai yi idan ga kai babban mutum ne a gurin sai ce bari ka daura yar sa aure to wannan ba matsala bane ina fata an gane eh to kaga sai mu ƙara kiyayewa kenan ko to yanzu mutane sun dauki yayan su mata a matsayin annoba shi kawai so ka samu miji tana samu kawai oya oya oya oya kawai haka yake shi kyau a aurar da ita kuma da yawa sai ga an gudu ba tsira ba an je auren shekara ɗaya ma bai ba a cikin masifu a ta dawo haka a ta fama ka ga yarinya ta lalata ta shiga masifin rayuwa kuma ta samu ciki ta aihu shikenan duk kuma lalace mata saboda ba a yi cikakken bincike a kansa ba wasu kuma iyayen ne ba su ɗauki matakai na iyaye ba har ta riga ta saba da wani amma in ka ba gidanka tsari ka ba yanka tarbiyya mai kyau ka ɗauki ɗawaine su ka nuna musu cewa kar ku kula kowa a duniya sai an faɗa min ba za su kula kowa ba domin ta san hatta ɗan kunne ya kake ba su ita su ko ba shi bane za ta kula wani ta maka barka ya mata a cikin talauci a cikin kaskanci wai ka fi son ɗanka namiji ita ko take san kyalkyali da hoda gazal dambaki kitso lalle wane ne kaza duk baka ba ronka da shi to shi kuma sauran yana bata tana yi ba su shi ba ta suka raba su ke sa alhaki ne alhaki ne mai karfi ka dauki dawainiyar iyalin ka dan ka kiyaye addinin su in kai duka dawainiyar nan ka yi hakuri kai dan Allah har ka mata aure a ce biyu ne ko ku duka musu aure wala ce su waɗannan na zanta maka sutura ba za ka shiga wuta ba saboda Allah san ta yi fama riƙe ya mata akwai fama ai kashe musu kuɗi ko amma ka yi dan Allah kuma ka yi hakan kai suka ga mazalin aure to sai Allah ba ka kyautar aljanna to kai mun da fon ba fara kuma gami da ɗan namiji ba kuna kai ba da kun gane to ya zama shi yayi dan ya samu aljannar Allah Allah ya samu dace ya ce wa man taba da nafi mubtadi'in duk wanda ya bi jana'iza ta dan bid'a dan bid'a ne sai ya rasu sai ka zo ka bi aka masa sallah ka bi shi ka je makabarta ka za ka binne shi ko ba ana yi ba ya ce lamdan ci safidillahi fi safidillahi min Allah hatta yarja ba zai gushe ba shi kansa yana cikin fushin Allah har yadda har a dawo saboda illar su fa kana da yaqini wane kana da yaqini ga akan auya mutune akan fairanci tunda ya faɗa duniya shi faira yake ko ya faɗa ta shi ɗan ƙalaƙa ta ne kowa ya sani sai ya zo ya mutu sai ka je kamar kuma wai sallah kuma ka je makabarta to za ka je har a je a dawo Allah na fushi da kai kun gane mutum sai ya kiyaye mutum sai ya kiyaye yawwa ai musulunci kaga ya faɗa ai da rayin sani ai ya wuce ai an ga ba ba sanin kai musulunci ai manzo Allah ya sa an mana alfarma duk abin da ke bisa rahin sani Allah ya baje ka maka da laifinsa ba. To, na gode. Ina fata an gane, ya ce wa ina miki, wa ƙalafin da mini iya rahimar lahu, man jalasa masa bidiyatin ko warasa hula'ama. Yake cewa fi gaba da bayani dangane da hana ta zama da ɗan bidi'a. Ya ce, duk wanda yake zama tare da ɗan bidi'a, to za a iya gadar masa da makanta zai samu makanta toshewar basira ake ne ana ba ta tare Allah ya toshe maka basira zama da dan bid'a saboda shi ba Allah sunna yake ba ko masa bid'a ne ko masa bid'a ne wurin sa ma bid'a ne in ka shiga wasu zaka zo kana kula da shi ka wa kusan har tsaye min wallahi to a ce ba ku je ku ce ba ku ne yan ayyan izala kaga me ke nufi yake ga maka ku ne masu bin sunna shi ba bin sunna ai ka zo a baka wani wurdi haka zai ce maka ga wani wurdi ka je ka ja ya latifu ko ya wani abu makamancin haka ka je ka ja sau dubu goma da kaza da kaza da kaza wannan abin da ya baka ala in ya daura ka tunda ba mazala bane sai ai haka mu mazala ga mun ya in ya shiga damuwa shi kansa sai daga yin sama ce ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis an gama ya an gama an yi wa Allah kiyaye da sunan takakku da Allah ka saki rashi yace da rahamar ka nake neman taimako ya Allah an gaba to kuma kai gida maka faɗi wannan sau daya shikenan amma sai amma ka ne ka je kai wani abu sai hada ka da abu ka ta fama ka ta fama ya raba ka da sunnar manzon Allah ya daula ka ala bidiya kuma wani jarabawa na Allah in ka fara nashi sai daga Allah ya yi maka abu dan a jarabi imanin to daga nan sai ka gari kai mu kuma malaman nan nayi zalhawa aji sama sun ke fa su komai zike suna maka wani rufa rufa ne ai wallahi ka dage da kan shikenan azaba ka da sunna to kaga an maka talala kenan an halaka ta Allah ka tsare imanin yace wa qala ku na ne eh yace akulu ma yahudiyyun wa nasraniyun wala akulu ma mutari'in yace ni zan iya cin abinci tare da bayahude yace zai iya cin abinci ma da banasare kirista yace amma ba zan ci abinci da dan bid'a ba wani abin kansa irin sa a san baya ko sharrin dan bid'a ai ya kunna bayahude da banasare shi bayahude ko banasare kai dama ka san ba ta ilaka alaka da shi ko ba ka bane Kirista da yake cewa Allah uku ne waye kaza Jesus da sauransu ai ka san ba ka da alakar ko wani abu na addini da shi da to amma shi wannan a rigar musulunci ya fito kuma abin da yake kai shi gani yake daidai ne zaka babu ranar ma ya tuba gani yake ma wanda bai yi nashi ba musuluncin sa bai karɓu ba to haka zai iya canja maka ɗabi'a kuma zai nuna maka Allah ne zai baka ta Qur'ani ne ai hadisi ne ai kaza kaza ne sai maka ko bayanai baka da ilimi kuma sai da shi kenan ka gama na fata an gane to haka shine shirin zama da dan bid'a amma da ma san ka sani kai tsaye ai ba abokin tafiyar ka bane layan ka daban layan sa daban yace wa uhibbu an ko an yakuna bayni wa bayn sabidatin me muslim min hadid yace wallahi ina fatan ina so Allah ya sa katangar karfe tsakanin da dan bid'a Allah samun wata kariya katangar karfe in ji bahaushe tsakanin ni da ɗan bid'a kar ne ya alaƙa ma da shi saboda ya canja maka wani abu ko cusa maka wata shubuha manyan malaman musulunci su imam malik za a zo gunsa a ce masa za mu tattauna akan wata magana guda ɗaya wata aya ce a'a ko rabin aya wala ta da kai ba tunda ya san ɗan bid'a ne ko kuma kai ce ana ala yaqinin fi dini da ni ina kan yaqini bisa addini na za ka bana bukatar tattauna da kai tafi gaban gudu imam malik fara matsayinsa yana kin magana da yan bid'a to ba dai kuma kai yana tace wani farar hula ya ce qaraf ibn iyad idza alima allah min ar-rajuli annahu mubghidun kai bid'atun gafara lahu wa insi bi yawa yace wallahi ku sabu sunnatin yu'a ko yumali sabid'atin illa nifaqan yace ba ya taba samu wanda yake kan sunna da gaske kuma yana zama kudda kudda yan bid'a sai da in ya zama munafiki saboda ai layin ba ɗaya bane layin ba ɗaya bane kudirin ka na tauhidi da nashi ba ɗaya bane kai yanzu ka yarda kudirin da manzo Allah karanta da mu cewa ina ka ce maka Allah yana ina me zaka ce aina Allah ina Allah ina sama ko ba ka bane kunan fa ina Allah yake ya sama haka manzo Allah ya faɗa haka Qur'ani ya faɗa kuma mun yi imani da shi to dan bid'a zai ce maka a shi Allah baya sama baya ƙasa baya kudu baya arewa baya gabar baya yamma baya tsakiya baya kusurwa to yana ina haka suke faɗa haka suke faɗa wannan kuma da kudirin yan bid'a to dan Allah da kai shi ɗaya ne ba ɗaya bane ba ɗaya bane so yace in kaga ahlus sunna yana abota kudda kudda zama a cikin ‘yan bidiya to ba abu da suka shauna bi illa nifaƙan sai da munafurci nan munafurci ya bayyana sunna ne a baki dama amma a zuci ba ahli sunna ba ne amma idan yana kan sunna ta gaske a zuci da baki da gabbai to bai taɓa alaƙa da ‘yan bidiya ba sai dai kawai gaisuwar in ta kama dole domin ya san layin ba ɗaya ba ne to layin ba ɗaya ba ne ya ce mun arada bi wajehi an sa bidiyatin mala Allah qalbahu imana duk mutumin da ya kawar da fuskarsa ya kauce wa dan bid'a ya kinga abu zama da shi ya ki alaka da shi ya ki gamuwa da shi kasu kasu ma in suka ga ya dauke kansa kai ba su ya gan shi eh to Allah zai cika zuciyarsa da imani saboda me yasa yake kin dan bid'a saboda ya san dan bid'an baya san Allah baya san manzon Allah ba haka ba haka abin yake ba kuma kaunar mutumin da yake san Allah da manzan Allah ai imani kuma kin mutumin da yake kin Allah da manzan Allah ya ma imani shine shine alwala wal bara a musulunci ka ji a ranka cewa duk musulmin da baya san manzan Allah ba kai ba shi ko da wa din kai kuma ka nuna a zahiri to dan bid'a wa yake so yana san malaman sa ne kai shi ba manzan Allah yake so ba ƙarya yake zai ce maka su ne masu san manzan Allah amma ka kalle su aikin su ba irin na maganar san manzan Allah ba ko ba ka bane to haga in ka kawo tafsirka ka ka ƙi gamuwa da shi ka ɗauke ka dankar ku gamu ma ku ku ko ayi da shi dan Allah kai wannan to Allah zai cika imani a zuciyarka domin imani ne za a kai wannan abu ka ki alaka da shi domin duk wanda baya son Allah ka so shi to ya haramun ko da kuwa mahaifanka ne ko ƴaƴanka duk haramun na musulunci sai Allah faɗa ta aya ƙarshen wata sura ke cewa la tajidu qauman yu'minu billahi wal akhir yuwaduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum ba za ka taɓa samun mutumin da yake son Allah da manzansa kuma imaninsa ya yi gaskiya da gaskiya ba kuma yana ƙaunar wani da shi kuma wancan ɗin yana gaba da Allah da manzansa ko da mutumin ku baban shi ne ko ɗansa ko danginsa ko koma wa shi ba ka taɓa samun wannan ba yana son Allah shi yana tafiya kan sunna kuma danginsa kuma sa kan hanyar da ba ta musulunci ba kuma yana ƙaunar su ina jinsa a zuciyarsa to wannan ba za ka taɓa samun wannan to dan dama imanin shi ma da yake shi ba imanin gaskiya ba ne eh ya ce wa manin ta harfai bid'atin duk wanda yayi tsawa ko ya walakantar da yayi tsawa ci yayi tsawa ga dan bid'a yace amanahu Allahu al-fadl akbar to Allah zai amintar da shi a ranar babban tsoron duniya da duniya gaba daya yayin tashin kiyama an za a waye gari kowa a firgice sai waɗanda Allah ya sa musu nutsuwa Allah ka saka mu a cikin su to idan shi yayi wa dan bid'a irin wannan a duniya ba sa alaka baya zama da su normal sai yayi baran-baran da su sun yi bara'a ko to ran tashin kiyama Allah zai aminta da shi ga ran tashin kiyama shine abin da Allah ya faɗa mana a wata aya yake cewa laqad kana lakum uswatun hasanatun fi ibrahima والذين آمنوا معه abun koyi mai kyau ya kasance gare ku ku al'ummar manzon Allah dangane da annabi Ibrahim da wanda suka yi imanin tare da shi me suka yi ya Allah me abun koyi yace iz qalu li qaumihim ya suka ce mutanen su inna bura'a minkum mun yi bara'a da ku ba mu ba ku shine bara'a da Hausa kamar ka ce mun yi baran-baran na fata an gane suka ce mun yi baran-baran da mu kar kuma ku manta a cikin mutanen fa har da baban shi shi annabi Ibrahim amma yi bara'a da shi mar baran baran da shi Allah ce wannan abin da annabi Ibrahim yayi har Allah ya yabe shi bai matsayin kalilin kalilin sa to mu man al'umma manzon Allah mu yi koyo nan dabi'a duk wanda baya bin Allah baya bin manzon Allah to kai bara'a da shi kuma kowa ya dinka kowa ya dinka ne a duniya shine imaninka zai kubuta amma ka ga cewa za ku yi alayin ya tsaya a kan bidiyarsa kana sunnarka a tafi tare ko ba ga bane yan siyasa kuma da hidima kirci sai su aika muku tiket din umara ko na haji kai kana sunna shi yana bid'a wannan dan tatsi ne wannan dan kalakatu wannan dan faira wannan dan sunna wannan dan shi'a duk malamai a zaɓe su to an biya musu umara za a je a yi wa jihar addu'a ya dan siyasa ya kware a munafiki su kuma saboda ba Allah bane a ransu kuma gan sun tafi ta ka dunin su ga sunan ga yanzu lokacin selfie ne da waya a daukan su a waya jirgin su daya a sit a sit daya an soke su a gu daya dakin su ma daya suna tare tare a ta abinci tare a yi wasa tare a yi kaza tare kan daga tafiya kafin aje asalin maka ko madina in za a yi sallah ɗaya ne zama limami a cikin su dole saboda mene san duniya ne har yanzu ya haɗu an jefar da addinin gaba ɗaya shi da yake cewa baya bin hadisi din tunda sun tafi tare da yanzu zai kuma yadda me hadisi ne masa sallah shi da yake cewa me cewa ba san hadisi kafiri ne kuma zai yadda a tura shi zama limami kuma ya bi sallah ba ga suke ba to haka wannan shine dagwal shine asalin dagwal kenan to me asalin imani zai da haka ba ai zuwa maka in baka da kuɗi ba dole ba ta kanka ba ta hau kanka ba ai sai ka samu dama sai ka ce gwamna ta gode Allah saka da alkhairi a ba wani ce ba yake nan ba na gode ranka dai Allah ƙara girma Allah kare jahar mu a ba wani saboda ka sa abin da za a haɗa maka to wannan shi ne shi yasa suka ce karatun aqida da aiki da shi ya fi kone karatu wahala da kuma nauyi a gun musulmi karantun aqida da aiki da shi karantawar ta ma akwai wahala baranta na kuma aiki da shi ka fito ka kai bara'a ka san mutum ba su na ka tafi a ni ba na alaka da shi wannan ba wani abu da zai haɗa mu zama buɗe da shi babu a tafi a da lafiya Allah kiyaye ka huta dan ka tsira da mu addini Allah ka tsare imanin yake cewa wa man ahana fi bid'atin ko rafa'ahu Allah fil janna bi an ya bi ala darajati ya fi darajati duk wanda ya kaskantar da dan bid'a ya ki mutunta shi ya ki girmama shi saboda wata dan bid'a ne to shi ya yi dan Allah Allah zai tsaga darajata aljanna har so 100 yace fala yakun sabi bid'atin fillahi ko haka ne ko eh fillahi abada wace shi fa dan bid'a baya zantowa a cikin sha'anin Allah ko so ɗaya ko har abada bai taɓa zama a cikin bai shafa addinin Allah ba domin shi abu ne kira cewa aka san addinin Allah inda zai waya gari a bidan sai har shi kansa ya waya gari ma zama Allah wanda ke fera in ya nisa in ya je yi wusuli shikenan sai shi shi ma zama Allah na kwana kaza ba zai sallaba ba azumi yawa shi ma Allah ne eh haka ne wanda ya zo ce duk wani magana in ba aya Qur'ani ba kafirci ne ƙarya ce a taka ta a jefar da ita yanzu wannan in ana shari'a kamata ma a gan shi na raye yasa ita bid'a gaba ɗayan ta kai bata ce dukkanin ta bata ce in dai mutum yana yi to ka nisance shi kuma suka ce duk wata bid'a da kasa an kirkiro a duniya to an kawo ta ne dan ai kishiya wa sunnar manzon Allah daga an ka bidiya ɗaya to an kori sunna ne guda ɗaya in an kawo biyu an kori sunna biyu har a waye gari gaba ɗaya ba a aiki sunnar manzon Allah gaba ki ɗaya ya zama Allah ke cewa musulunci ya fara a matsayin bako kuma yau da gobe kuma a matsayin bako ma'ana asalin addini na gaskiya amma da zo ta mu laraba suna rayuwar su ai musulunci da zo da shi ai ya saba wa al'adar su ne gaba ki ɗaya yace gaba ɗaya a daina bautar duka waɗannan gumakan abota Allah shi kadai suka ce a da alal alata ilahan wahida yanzu duk wannan gumakan wajen ɗari uku da wani abu duk a ruhe su kawai a riƙe Allah shi kaɗai kai wannan abin mamaki suka faɗa masa maganganu nuna na iri iri to kuma shi ne asalin sunna ka riƙe Allah da mannansa kaɗai ka bar duk wani da ba su ba kowaye ba na fata an gane yasa duk abin da ce maka ba ƙur'ani bane ba hadisin manzon Allah bane ba shi da gurbi a ƙur'ani ba shi da gurbi a hadisin manzon Allah a fahimta ta magabata na kwarai wannan ba musulunci ba ka baro mai shi kayansa kawai saboda ka bid'a bala'i ce an za tsaya ko sai ko lokaci bai ba bai kuma mu ci gaba da karatun mu shi kan bai odda ga ku yace intaha yace littafin gaba ɗaya ya kare da labar bahari wallahu a'lam yace dukkan ilimi Allah shi ne yake sani وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم sati da muna raye sai mu shiga cikin sharhi kuma littafin ya zo ƙarshe gaba ki daya ba mamaki rana ita mu gama shi ba mamaki ya zama sati na sama idan muka gama shi kuma in Allah kai mu sati muna da lafiya sai mu faɗi littafin da za mu saka in muka gama shi ina fata an gane yawa za mu saka littafi wanda shi ma kamar da malamai suka ta jan hankali mu kuma kalmar da irin abin da yake ta faruwa a yanzu za ka gane babu abin da ya fi zama wajibi akan masu da'awar musulunci kamar kanta da tauhidi don shi ne abin da yanzu kullum ana masa zagon ƙasa ana zaizaye shi a zukatan matasa da dattawa ba ka gane mutum imanin sama jabu ne sai ya shiga bala'i talauci ya kama shi ko dinya ta ta ki cinyewa kai sai daga Allah aura shi akan layin wani bokanci kuma ya yadda ya shiga nan kuma za shi a zahiri kamar ahlus sunna kamar wayayye kamar ya san musulunci a shi bai sani ba saboda talauci ya sa ne shi sai ga aura shi a layin cewa to ai ku ne kuma kalewa kaza kaza ka zo mu je gun wani malami ya da maka malami kuma sai zai daura kan layin bata kuma ya ga mutum ya yadda ga gwanin me ya jaza irin wannan abun rashin aqida rashin sanin aqidar musulunci to za mu za mu faɗi littafin da ya kamata mu saka wanda shi ma yana da alaƙa cikakkiya game da kanta da aƙida da tauhidin musulunci kafin a yi magana a kan ibadat mu'amalat kuma insha Allah littafin yanzu ina ta nazari a littafin har yanzu za mu saka wanda zai zanto bayan ya kantar da mu aƙida kuma zai kuma kantar da mu ibadat shine sarki ko sallah azumi hajji zakka aure ciniki da sauransu ne ina ibadat kenan kuma sai a zo mu'amalat duk akwai a cikin littafin za- mu'amala ya ake mu'amala tsakanin ƴaƴa iyaye iyaye ƴaƴa ɗa abin nan u- mata miji miji mata makotawa duk da akwai maka na musulunci sannan kuma me al-akhlaq dabi'u kyawawa irin na manzon Allah ka koyi haƙuri ka koyi fara'a ka koyi jarumta ka koyi kyauta ko ba ka bane littafi ne gaskiya mu fijjidan insha Allah kuma an Allah da shi zamu karanta sai zamu faɗi sunansa wanda Allah ya sa yake da dama sai ya nemo wanda kuma bai da gaba zai samu duka dai alhamdulillah insha Allah zamu karanta shi in Allah ta muna rai da lafiya in kuma rai yayi halinsa shikenan sai wasu gaban Allah ya yarda subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah